بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da shigowar wannan wata mai alfarma watan ramadana wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kusan shigowa yana albishir wa sahabbansa kuma yana tunatar da su cewa wannan watan nan ba kaman sauran watanni ba wata ne wanda ya kamata kowane musulmi kafin shigowar shi ya kudire alkhairi a zuciyarsa sa'an nan kuma ya san cewa akwai wajibi wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shara'anta masa wanda ko ayyuka wanda zai aikata su a cikin wannan wata mai alfarma to domin mutum duk aikin da zai aikata duk wani halin da zai shiga in dai ya shafi ibada ne ko al'ada ne ana buƙatar niyya in ya zama na ibada kuma ana buƙatar kyakkyawan niyya in ya kyau bayan kyautata niyya sai ya san me ake nema daga gare shi a wannan wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda yayi azumin watan ramadana imani ya ci ya yi imani a zuciyarsa cewa wannan ubangiji ya faralta mata kuma azumin nan da yake yi baya neman lada ko baya neman yabo ko baya neman komi daga wurin kowa sai wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala in yayi wannan to lalle yayi azumi amma idan bai yi wannan ba bara a cewa azuminsa azumin da an yi umarni da shi a yi sa ba to yaya za mu san cewa wannan azumin shine azumin da aka ce mu yi sa malamai Allah ya ƙara musu yarda suna cewa azumi ba rai zama azumi ba sai idan ka mayar kaman kana nan a duniya kai kadai ne babu kowa duk umarnin da suka zo alkur'ani kai kadai kai kuma Allah ya ce ka yi wa azumin nan ba ruwanka da wani mutum daban yana kallonka ko yana ganinka in ka ya kudure wannan kuma ka yi haka to lalle ka yi azumi bayan wannan kasancewa Allah ya faralta maka ka hana kanka ci da sha da kusanta saduwa da iyali daga safe bayan asu daga asuba izuwa faduwar rana wannan shine azumi daga cikin abin da aka shar'anta a cikin wannan watan kuma qiyamul layli raya darare to raya darare ya kasu kashi biyu kashi na farko shine ka tsaya cikin ibada ka hana idon ka bacci kamar yadda Allah ya yi bayan wasu bayinsa yana ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i karkara ya daren cikin ibada kawai zaman ka lokacin ka gabaki daya yana cikin ibada bai wuce ba ka dau dan kankanin lokaci wanda zaka huta shi ma ibada ne wa inna li nafsika alayka haqqun in ka tabbatar da wannan to idan ba za ka iya kai wannan ba har yanzu kana da zabi don musulunci musulunci addini ne wanda yana neman sauki kuma akwai lada da yawa an ce sai ka yi tarawihi duk wanda ya yi tarawihi sallan asham in ka yi kaman kara ya dare to idan wannan ma baka samu ba shikenan raya dare ya wuce ka a'a bai wuce ka ba al-imam muslim a cikin sahihinsa yana cewa man salla al-isha'a fa ka'annama qama nisfu al-layli wa man salla al-fajra fa ka'annama qama al-layla kullahu a cikin tirmizi kuma yana cewa man shahidal jama'ata man shahidal isha'a fi jama'atin kutiba lahu qiyamu nisful layli wa man shahidal fajra fi jama'atin kutiba lahu qiyamu laylatin kamila idan baka samu ashan ba kai kokari ka samu sallan isha da jama'a a cikin masallaci kuma ka yi ƙoƙari ka samu sallan asuba da jama'a a cikin masallaci za a rubuta maka ladar raya dare ga baki ɗaya a cikin azumi kaga wannan abu biyu kenan na farko azumi da sharuɗansa na biyu raya dare na uku kuma a tsare harce a yi ƙoƙari a kula da wannan harce akwai hadisi duk da da'ifi ne akwai mata biyu da sun yawaita magana a mutane a cikin ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma famata ba su yi azumi ba to abinda ake neman musulmi da shi a cikin azumi ko ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru wannan tsawon rayuwa duk ana neman mutum ya yi haka amma a azumi yin riba yin annamimanci shiga haƙƙin wasu ya fi muni kuma ya fi girman saƙo a kan sauran kwanuka ana so mutum ya raya ranan ko yana karatun ƙur'ani ko ya zauna majalisar ilimi yana ji ya bar wannan rayuwar da ya saba yin ta kullum aiwa ne sun yi kaza ai a kasuwa an yi kaza wannan hirar ba na azumi ba ne me yasa ba na azumi ba domin kaman Allah ne ya baka wata dama ubangiji tabaraka wataala ya baka wata dama duk sabon da kake yi duk shirmen da kake yi ya kibe maka wayannan kwanaki 30 din nan yace ka zo ka wanke zuciyanka ina jiran ka ka wanke zuciyanka ka dawo in dauke ka dama ne ubangiji ya bayar kar mu yi wasa da ita to Allah ya sa mu yi wannan azumin mu cika sharuɗansa ga baki ɗaya Allah ya sa mu fi ƙarfin ranmu mu fi ƙarfin zukatanmu ya ba mu ikon yin azumi ya ba mu ikon yin ibada ya ba mu ikon yin karatun ƙur'ani ya ba mu ikon kyautatawa kuma batun kyautatawa kuma limamin limamai na ƙasan barno nan imam zanna laisu yana ba da umarni cewa mai martaba shehu barno ya ce malamai idan sun zo wa'azi su tunatar da al'umma cewa lalle fa ana cikin hali na tsada da kunci don Allah mai abincin mutum biyu ko uku ya yi ƙoƙari ya haɗa mutum ɗaya tare da shi ya ciyar da shi don a samu a fita a cikin wannan wahala wannan sanarwa ce kuma saƙo ne da an ce malamai su faɗa ko almajirai su faɗa shi ne mun faɗa kuma wannan gaskiya ne domin al'umma tana cikin hali mai tsanani sosai kada ka ce bani da komai ni kunu kawai ina dafa ko kunun ma zaka iya ka taimakawa wanda bashi da karfin yin kunu Allah ya sa mu dace bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma ta'lamu illa billahi wal yawmil akhir wa anfaqu وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن كثرت نسيم ضاعفها وإن تجد أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى لو تستوى بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma za alaihim lawamanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullahu wa kana Allahu bihim alima kafin wa'annan ayan nan akwai ayoyi da suka gabaje ta mun karanta su shine darasin mu ko karatun mu na ƙarshe na ƙarshe a cikin shekaran da ta gabata ubangiji ya bada umarni a ayoyi da suka gabata wasu abu yayi umarnin wasu abubuwa kuma yayi hani daga wasu abubuwa daga cikin abun da abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi umarni shine yace a kada a yi shirka da shi a yi ƙoƙari a guji shirka a kaɗaita shi a cikin ibada. da tafiya wanda su fi من كان idan wanda zai kuma kai ka shi karfin su alfa da su a kaman nan ya da harin mai tsaye suka fi kofin yau da kara ba so sani aka kuma da ji da kai da rowa da kuma umar da rowa da wasu da wanda suke suna yi domin yadda mutane su yau wanda yana wane ya shi ba mu gani sai bayan za kaza suna yi don riya to wa'in gobin nan baki daya kawace ne da shaidan ba ne wanda ubangiji ta baka ta'ala yana so da yayi wannan sai ba ba zin wa wallahi wani kifu ne aka so ne a gaisu wani cutarwa ne ta so sun yi imani da Allah kuma kushiyar san Allah tabaraka wa ta'ala sun ce ba za su yi mutane gori ba ba za su yi takama ba kuma ba za su yi riya domin a yaba musu ba sun ciyar kawai domin suna neman yardan ubangiji tabaraka wa ta'ala law amanu billahi wa anfaqu mimma razaqahumullah sa'annan suka ciyar daga abin da ubangiji ya azuta su da shi dama mai ubangiji ga shi abin da ya kamata ku yi a ciki ku ci ku amfana kuma ku ciyar da bayina a cikinsa sawa'an zaka ne ciyarwa ta farilla ko kuma ciyarwa ta taimakeniya ga tsakanin mutane wa ma za alaihim wani cutarwa ne zai same su lau amanu billahi idan sun yi imani da Allah sun bar wa'annan sifofin wa anfaqu mimma razaqahumullah sa'annan suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su wa kana Allahu bihim alima su sani fa na'am wa anfaqu mimma razaqahumullah wa ma za'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir menene zai same su na cutarwa idan sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranan kiyama imani da Allah cewa Allah shi ya umurce su da shi Iyama kuma rana ce ta tonon asiri, niyan da ka zo da ita idan ta ƙarya ne za a bayyana ta, idan ta gaskiya ne za a bayyana ta. A can suratu Ali Imran Ubangiji yana cewa yau mata gidu kullu nafsin ma amilat min khairin wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'iran yuhadhdhirukum Allahu nafsa. to Allah yana cewa an faɗo min ma razaqahum Allah su sannan suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su wa kana Allah bihim alima su sani cewa lalle Allah a gare su masani ne da halayen su abun in sun ka aikata shi da niyya kyakkyawa Allah shi masani ne shi ba wai sai an gaya mishi ba kayi ne kayi domin riya ne Allah ya sani kayi takama ne ga mutane kayi girman kai ana ta maka wasu abubuwa idan an tambaye ka an tambaye ka sai ka ce a ai su ne suke girmama ni ba ni ce su yi ba ai su ne sun yi alhali ko su suna maka don suna jin tsoro idan ba su yi haka ba su samu wannan taimakon da kake musu ba to Allah ya san wannan wa kana Allah bihim alima lalle Allah yana sane da halayen su na'am
إن الله لا to inna allaha la يظلم مثقال ذرة yadhlimu mithqala dharra lalle haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala baya zalintan ƙwayar zarra zarra tana da ma'anoni biyu a larabce a larabci tana da ma'ana ɗaya istilaha na ilmance kuma tana da ma'ana zarra abin da ake nufi da shi kiyashi annamlu saghir hada ad-dar al-ma'ruf indina bid-dar kiyashin nan shine to Allah nabin kiyashin nan abu kiman kiyashin nan ubangiji bare zalunce ka shi ba idan ka aikata na alkhairi ne zaka same shi idan ka aikata na sharri ne lalle za a dawo da shi a can suratul anbiya ubangiji yana bayani wannan yace me yace wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana misqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin yace zamu aza ma'aunan adalci ranar gobe kiyama kuma ba za a zalunci kowace rai ba komi yace wa in kana misqalu habatin min khardalin ko da kwaya daya ne ta komayya yace za mu ko da kwaya daya za a dawo da ita idan alkhairi ne ya ya maka ita ta alkhairinta idan ba ya Allah zai sa ita ta zama da jin cire ka da mutum idan ta sharri ne an ce idan mulki ne za a haffafa shi ita idan ka ta alkhaira a haffafa mishi azaba za a sauka mishi azaba idan ta sharri ne kuma shi ma kuma za a kara mishi azaba ba ba a yawan azaba ba, amma nau'in azaba kalan azaba za a canza mishi amma ba wai za a kara a karshe ba to anan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana nuna hadisi na shafa'a da yake mana a ce manzon Allah da ubangiji zai ga malaiku irji'u kuma sai da yake su ce daga wuta suna cewa za su za su ce bai rage kowa da yake musu kuma faman wajadtum fi qalbihi habbata khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar ku koma cikin wuta ku je ku duba duk wanda kun samu ƙwayar komayya a zuciyar ɗaya na imani ku cire shi daga wannan wuta sai a cire mutum daga wuta me yake nuna a nan ya nuna wa Allah baya zalintan kowa to an zalunci Allah baya zalunci zaka iya cewa mutum ba baya zalunci a rashin zalunci na ba ba na yi ba ya ba idan an yi tsoron ba ba ba shawa ba idan mutum ba shi shi ko ya ba haka ba idan ido bai zai ba za ta tabbatar mishi da sifan kama cewa shi adili fa huwa adil kullum ta sifata naqsin min Allah fa asbit lahu sifatal kamali haka malamin usul suke cewa na aqida duk wata sifa ta, gajiya idan ka cire ta daga ubangiji to ka tabbatar mishi da sifan kamala inna allaha la yazlimu li'annahu adilun domin shi adili ne a wannan hadisin kuma wannan misqala zarratin dinnan sai zarran nan gigi zai ribanya ka duba za ka san amfaninta wa mumini da wanda ubangiji yana so a ranar kiyama wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani yace bayan an tara mutane ranar kiyama gabaki daya a wurin tsayuwa wurin hisabi sa'an nan Allah zai umurci mala'ika zai yi kira da tsarfin a cikin jama'a sai ya ce ga wane dan wane mun dawo da shi duk wanda yana da haƙƙi a kansa ya zo ya amsa subhanallah kana kuya kar a danka ka yi abunka a duniya babu wanda ya sani ko bai kiyama Allah zai ga mala'ika ya yi wannan kiran wane dan wane duk wanda yana da haƙƙi ya zo ya amsa haƙƙinsa zai zai sai da adalci sai ke bawa sannan fiyaso shi bawan kuma da ke mumini ne sai Allah ya mishi ilhama sai ya ce ya Allah duniya ce duniya duniya ta gushe ya ubangiji ba ni da wani abun da zan samu in biya su sayar da kayi da ni kawai sai Allah zai ce wa mala'iku ku dauko daga aikin sa na alkhairi ku ba su mala'iku suna mamaki aikin alkhairi sai su duba wata kankanuwan aiki da ya aikata misala zarratin sai Allah ya ribanya ta mala'iku suna ta iba ba mutane tana nan ana ta iba a ba mutane tana nan ba ta karewa ana ta iba a ba mutane har su ba kowa da kowa zai tambaye su bayan na kun dauki haƙin ku eh mun dauka ya rage mi ya ila har ila yau da ubangiji ya ribanya sai Allah ya ku saka shi aljanna idan ka kafin ne ko mishri sai Allah ya bar dabarun kansa Allah ke shi sai da dabarun kansa a zo a cikin ayyuka na kamun ta a ɗauki ayyuka na mutane ayyuka na mutane a ɗauka ɗaura masa daga nan kuma sai yake kullu sallallahu alaihi wa sallam Allah shi ubangiji ta inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa fi wa'ati in taku hasanatan ko in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran fadin shi ne ko da ta kasance hasana guda daya ce Allah zai ribanya ta bayan ya ribanya sai kuma wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya bayar daga gare shi lada mai girma wanda shi ladan da za a yi dauka a ba mutane kuma ya rage wa mutum a saka shi janna din nan wa yu'ti min ladunhu ajran azima na'am na'am a wannan ayan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin to ya ya idan muka dawo daga cikin ya Muhammadu mai hari sai da kuma akan sauran al'ummu. Su ba da shaida, kowace al'umma man sahi ne wanda zai ba shi anta. al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma al'umman sa daga baki da za su yi shaida wa al'ummu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida ranan gobe kiyama kuma wanzan Allah a hadisi yana yin bayanin wannan yace za a zo da sayyidina nuhun alaihi salam za a tambaye shi za a ce ya nuh waɗannan al'umman kai da ke nan mata ne to shin ka isa sako da muka fara na na manzaji zai je da banki sai a tambaye almano ko kuma al'umma ta nuhu ga nan anan shi annabi mu ya isa sako da shika ban gan sa ba ban san sa ba sai ubangiji ya ce sai na san kaji abinda al'umman ka su faɗa kana da shaida zai ce eh ina da shaida waye ne shaidan ka zai ce Muhammadu wa ummata annabi Muhammadu al'umman sa sune masu bada shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce annan hadisi fataqumuna fatashhadun ku al'umma za ku tashi sai ku bada shaida za ku ce eh sayyidina nuhu ya isar da sakon manzon Allah ya zo mana da alqur'ani mun kanta inna arsalna nuhan ila qaumihi anzir qaumaka min qabli an yati adhabun alim ko ba ka ba izo karshe kaga already al'umman annabi sun san wannan sayyidina nuhu ya zo ya bada sako ya isar da sakon ubangiji tabaraka wa ta'ala anan shine ubangiji yana ce fa kaifa idza ina min kulli ummatin shahidin to yaya idan mun zo daga cikin kowace al'umma da mai bada shaida a cikin kanta waje ina bika ala haula shahida sa'annan mun zo da kai mai ba da shaida akan sauran al'ummu sai na abu mafi bin mas'ud a wani hadisi yana cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni kai mini karatu sai nace mishi ya rasulullah alayka unzil wa alayka unzil alayka wa alayka aqra ko kuma alayka unzil wa alayka aqra ma kai aka saukar da alqur'ani kuma ni zan yi maka karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ina so in ji wani na wani da ban yana yi ina ji ina jin dadin haka ina so ka yi mun sai sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya ce sai na karanta suratul nisa da ina karanta suratul nisa da nazo wannan ayan sai manzon Allah ya ce hasbuka dakata dakata na daga ido sai ga hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa wata wani hadisi kuma ana bayanan manzon Allah yana cewa kamar yadda sa'idina yake cewa wanda ka aike ni a cikin su na san na san azan yi shi akan su falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ya ubangiji manzon Allah yana tuna wannan yana tuna wannan nauyi da aka daura mishi a mashi da isa don an bashi labarin sa ya san kuma Allah azdafa wanda ya karanta alkur'ani kuma haka da shi zai bada shaida a cikinsa don haka ana so wannan an ce malamai cewa ana so mutum idan yana karanta alkur'ani ya yi tadabburin ma'anoninsa ko da yaushe ta duba manzon Allah ya ce a yi mishi karatu domin yana so idan ana mishi din shi kuma yana tadabburi na ma'anonin ayoyin shi ne ma da ya sa hayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su zo ya tuna wancan ran dawin da aka dawo da al'umma da zama ya da mishi aka ana so mutum yana karanta alqur'ani yana yin tadabburi sa'an nan mun zo da kai mai ba da shaida a kan wa'annan gabaki ɗin al'ummun na'am يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولو تسوى ولو تسوى وما هكذا تو ranan gobe kiyama ranan da za a dawo da shaidu daga cikin she mai ba da shaida daga cikin kowace al'umma sa'an nan za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaida a ranan kafirai da wanda sun bujure wa annabawansu a lokacin da ubangiji yana cewa yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu kowane mutum za a cire mishi duk abin da ya aikata na alkhairi da na sharri za a tara ya duba shi yana ganin komi amma idan ubangiji ya so ya toshe gani wa sauran mutanen zai toshe in Allah yana so ya tona asirinsa kuma zai bashi kowa yana gani duk halittan Allah ba ya al'umman sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba duk al'ummu suna gani a ranan ubangiji yana cewa yawma izin yawaddu allazina kafaru a ranan can waɗanda suka kafirta da man suka suka kafirce kuma sun saba wa manzonsu ko manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko sauran manzanni gaba ki daya masu tafsiri sun ce law tusawwa bihimul ard ina ma da za da kasa za ta baje da su kuma za a sa a tsage kasan ta su a baje ta mabara a gansu ba tsaban kunya kuma tsaban wahalhalu da sun ga mutane suna ciki don Allah yana cewa yawma izin yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ina ma da na zama kasa da wani zai yi hushi a ranar tsakanin dabbobi sai hushi tsakanin dabba mai kaho da wanda ba ta kaho za a ɗauki haƙƙin wannan mai kaho wannan cutarwa da wannan mai kaho da za a ɗauka wannan za a yi kuka an yi hukunta kansu sai ubangiji ya kuma kwa baki da dabbobin to a ran kafiri ma in ya ga haka ya ga kuma lalle aljannan nan ba mu da zai kafi sai mu yi babu wata dabara za ta fi shi sai shi ina ma da na fi kawai za a bani a mai da ni ko ta tage da ni ta haɗe ni in zama babu yawma ne wadda lazina kafaru a sawar rasula law tasawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa sa'annan ba za su koye wa wani Allah wani abu daga cikin abubuwan da suka aikata ba alhalin ubangiji ya san abin da suka aikata to anan wani ya tambi Abdullah ibn Mas'ud ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya tambaye shi ya ce mishi qur'ani wani lokaci yana cewa la yaktubuna Allah haditha eh a wani aya kuma yana cewa wa yaktumuna yaya za mu yi akwai sabani ne a cikin ayoyin nan sai man sai na abdullahi ibn wazai ce mishi kana shakka ne da akwai sabani a cikin yace a bana shakka ina neman karin bayani ne sai yace a ai da farko lokacin da za a dawo da mutane kafirai suna wurin nan kafin su ga komai din lokacin za su ce ai su ma mu'mine ne ai su ba su yi shirka ba ma wallahi rabbina ma kunna mushrikin ai ba mu kasance mushrikai ba za su zo da wannan ne akan za su ƙarya amma da sun ga za a tona asiri a ranan babu ƙarya sun ga kuma babu wanda yake shiga aljanna sai musulmai a ranan to sai ubangiji da sa su ƙarya ubangiji sai ya dawo da su yuktamu ala afwahihim sai a toshe bakunansu gabaki ɗaya sai hannayensu da kafafuwansu sai su yi magana su tona musu ashiri sun ce anan ne shine ma'anan wala yaktumuna Allah hadisa din Abdullahi ibn Mas'ud ya fassara shi da haka anan sai hannu yayi magana ya ce ai rana kaza lokaci kaza hannu na yayi kaza ko rana kaza lokaci kaza ai kafata ta je wuri kaza ta aikata kaza to anan ubangiji yana cewa kafiri da wanda suka saba wa manzanninsu a ranan za su yi da na sani za su ce me za su ce ilau tusau ila ina ma da kasa ta baje su kuma wala yaktumuna Allah hadisa sa'annan za su faɗi gaskiya bar su a mayar da su kasa ko a tsage kasa ta hade su na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى حتى تعتدلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر لو جاء أحد منكم من الخائف أو جاء أحد منكم من الخائف أو جاء
anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayanin hukunci ne wani lamari ne wato kafin a haramta giya da farko giya ba a haramta ta ba tana nan suna sha kowa zai sha lokacin da ya ga dama ya bari a lokacin da ya ga dama da musulunci ya zo ana so a hana su amma ubangiji da hikimansa sai bai hana ta lokaci guda ɗaya ba an ce sabab na nuzul sababin saukan wannan ayan yace sahabbai ne abdurrahman ibn auf ne ya gayyaci sausu sahabbai sun taru a gidansa ya yi musu walima ya dafa musu abinci da sun ci abinci an kawo giya an sha lokacin kafin a haramta giya fa ba mutum bai isa ya aibata su ba lokacin ba a haramta giya ba da sun sha sun bugu da sun bugu sai sun ce ɗayansu wasu suna ce abdullahi ibn rahman ibn af ne wasu suna suna ce sayyidina ali radiyallahu anhu ne amma dai duka dai duka ai sahabbai dai ba san waye ba hadisai dai da dama sun yi magana akan wannan da ya tashi yana sallah yana karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ya kwaba ta qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun zuwa karshen shi da sauransu sai ayan nan ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara tsakanin za da asa ta an ce ta shi kuma ba har bayan ne ya kasu yi al'adar don lokacin ba da tsawon su tsakanin azhar al'adar al'adar har da nan kuma isha hikima ce ta ubangiji idan sun yi bari sun bari sun yi kokari biyu sun bari a lokacin lokutan nan zai yi ma insha Allah a gaba idan an ce ku bari ba tare da wahala ba za su iya su guje shi su bar shi shine Allah ya ce kada ku yi kada ku kusanci sallah alhalin ku kuna masu maye kuna cikin jirin kun nan kada ku kusanci sallah hakan nan kuma ya faru yawanci ba ta sha sai in dare yayi tukunna za su sha har zuwa ubangiji ya zo ya haramta su a suratul maida ko a can gaba to anan ubangiji ya ce la taqrabu salata wa antum sukare wannan hukunci ne wanda ya shafi mutum kuma ya shafi masallaci wasu malamai sun ce la taqrabu salata wa la taqrabu amakin salati wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuma kada ku kusanci wuraren da ake gudanar da ibadu a cikin su kamar masallacai lokacin da kuna cikin maye wannan daya yace hatta ta'lamu ma taquluna da sharadin sai kun san abin da kuke faɗa hankalinku ya dawo kanku sa'annan ku sha ko da sa'annan ku zo yi ibada don ana nuna musu me darajar sallah domin ita ce babban abu kuma na farko wanda za a yi wa musulmi hisabi da shi to idan baka yi baka yi ta akan hanyoyinta da suka kamata ba ka san dai addinin ka har yanzu dai akwai abu a cikinsa to anan ana so su yi sallah a cikin kamala an yi musu wannan umarni ta ta'lamu ma taquluna sa'annan kuma an zo hukunci nabi hukunci nabi kuma ya shafi masallatai ne wala junuban illa abiri sabilin ay wala taqrabu amakin as-salati fi halati kaunikum munibina illa idza kuntum abirina lis-sabili kada ku kusanci masallatai lokacin da kuna cikin janaba don kuna cikin janaba kada ku zauna a masallatai kada ku yi sallah kuma dama an ce kada ka yi zauna a ciki daman kenan babu sallah ba ce babu sallah a kai janaba kuma kar ka zauna a masallaci sai ka fita waje ka yi sallah anan to an kana san to anan mas'ala ce ta ikhtilafi malamai sun yi ikhtilafi akan al'imam malik abu hanifa a shafi'i su suna ganin ya haramta mutum da janaba ya zauna a cikin masallaci amma al'imam ahmad ibn hanbal shi kuma yana ganin a'a in kana cikin janaba tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana alwala tana daga wani abu cikin janaba idan mutum yayi alwala zai iya zama a masallaci ra'ayin al'imam Ahmad bin Hanbal wannan hujja sai ashka hujja ta biyu yace ahlus suffa su ne marasa ƙarfi a cikin sahabba manzon Allah wanda suke zaune a cikin masallaci shin a hankali haka zai yi a ce in ɗayan su ya yi da aka fito da wani kamar a cikin masallaci da masallaci ya nuna cewa ko cikin janaba za ka iya zauna a cikin masallaci amma da imam malik da jamhur ta fi karfi a zamanin suna ganin ko kana da janaba za ka iya zama a masallaci kuma sun yi da haila misilari da jirin aisha manzo alashi wannan take haila shi da ba ta hannu ta aiki mika ne to kuma ita ta masallaci in ta mika hannu kuma hannun ta shiga masallaci don haka babu wani laifi mutum yana cikin janaba ya zauna a masallaci amma a wajen imam malik da sauran malamai ya haramta mutum ya zauna da janaba a cikin masallaci mas'ala khilafiyya ce a cikin wata malam imam ahmad bin hanbal da wanda suna biyo bayan sa sune suna goyon bayan a zauna a masallaci ko da cikin ko da janaba na'am wala junuban illa abiri sabilin anan kuma qur'ani yace kada ku kusanci masallaci alhali kuna cikin janaba sai dai idan kun zo wucewa ne kawai kun zo ketare masallacin ne da yake masallaci akwai kofofi da yawa akwai kofan abubakar akwai kofan ali akwai kofan wannan akwai kofan wannan a cikin masallaci shine manzon Allah a ƙarshen rayuwarsa yace duk a rufe sauran kofofin a bar kofan abubakar ne kawai to a lokaci sahabbai haka ma hanya ne masallaci suna wucewa ta ciki shi yasa an hana su illa abiri sabila sai in sun zo wucewa amma da janaba kar su zauna a ciki sa'annan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kiraye abubuwa guda hudu idan kana cikin janaba an ce ko kuma baka da tsarkin kana so kai alwala ba samu ba shine ubangiji yana cewa wa in kuntum marda idan kun kasance majinyata aw ala safarin ko matafiya ko kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko ɗayan ku ya zo daga gyaɗe ko daga banɗaki ya zo ya je sawa'an hadathul asghar ne ya je ya aikata hadathul asghar ko fusari ne ko sauran kasan qur'ani dama akwai saqafa a qur'ani baya magana da baza'a yana magana da saqafa wani abun da ba a so a kira a gha'id idan ana nufi da shi gangare ana nufi da ga'ib gangare ne amma sai an bashi sunan abin da ake zuwa gangare a aikata din sawa'an fitsari ne sauran abubuwan gaba ke daya ko ɗayan ku ya zo daga kewaye daga gangare misali ya zo daga banɗaki aw ja ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastumun nisaa wa fi riwayatin aw lamastumun nisaa to nan ma matsalan istilafi ne ko kun shafi mata da hannayenku ko kuma kun sadu da su gabaki daya ma'anoni biyun sun zo jamhur sun zo akan cewa au lamassumun nisa'a ne abdullahi ibn abbas kuma yana nufin lamassun da kun yi kun sadu da shi domin a wata riwaya sa'id ibn jubair yana cewa wata rana ina zaune da larabawa da wanda ba larabawa bayi kenan suna magana suna ta musu me ake nufi da lamastum da lamastum a cikin qur'ani larabawa sun ce abin da ake nufi da shi jima'i ne su wanda ba larabawan ka daga cikin bayi da sauransu ko kuma wanda sun shiga musulunci ba larabawan ba sun ce ana nufi da shi shafa hannu ne kawai kuma wannan yana da hujja sayyidina abdullahi bin abbas tambaye sa'id ibn jubair almajiri ne da man ya tambaye shi kai kana tare da wani group kenan a cikin jama'a biyun nan kana tare da laraba ko kana tare da ummin yace a ina tare da umma ina tare da wanda ba laraba ba gaskiya sai yace mishi ghuliba fariqul ummawali an rinjayi sashe na jama'an wannan wato wanda ba laraba an rinjaye su wato nan me yake nufi abdullahi ibn abbas yana nufin lamassum din saduwa ne da iyali so ko saduwan ne da iyali ko mutum ya ilmin Allah tabaraka ala mas'ala ce ta tsakanin malamai wayannan abubuwa hadu ko kuna kan tafiya ko majinyata da farko ba ku da lafiya ba za ku iya ku amfani da ruwa ba ko ba za ku samu ruwan ba wanda mara lasa lafiya in yi amfani da ruwa watakila ruwan zai illata shi ko ya sa bare warke da sauri ba da makamantansu matafiyi a lokacin da ba lokacinmu na yanzu ba a da ruwa yana da wahala sosai za ka ɗauki iya guzuri daga ruwa wanda za ka sha ne babu na wanka a cikin shi babu na alwala a cikinsa ko ba haka ba to a cikin kana matafiyi a lokacin ha au ja ahadun minkum min al-gha'id ko ɗayan ku ya zo daga yaɗi ko ya zo daga ban ɗaki to aula mastumun nisa'a ko la mastumun nisa'a cikin hudun nan falam tajidu ma'a kuma an ce kar ku shiga masallaci kuma ba ku samu mai ruwan ba kuma an ce kada ku shiga masallaci ya za ku yi hukuncin yana nan za ku zauna haka sai kun samu ruwan ne Allah ya kawo sauki Duma fata yamma idan ba ubangiji kunu fi ya barka a nufi ƙasa to a nan ma malamai sun yi ikhtilafi abinda ake nufi da shi a fa'idan tsayiban mai ake nufi shi malamai banda an abu hanifa sauran na mazahib hudu sun ce abinda ake al'imam ahmad aswan al'imam malik da al'imam abi hanifa sun ce abinda ake nufi da shi kullu ma sa'ida ala wacce ardi duk abinda yake doron ƙasa ga baki ɗaya za a iya aita muma da shi ƙasa ne duwatsu ne bushiyoyi ne ko ma me ne za a iya aita muma da shi wasu sashe daga malamai sun ce a abinda ake nufi da shi ƙasa ne kawai amma wal ilmu Allah din tun da manzon Allah sada yana cewa a wani hadisi wa ju'ilatil ardu li masjidan wa tahura an sanya kasa gare ni ta kasance wurin sallah ne da kuma tsarki al'umma ta to duk abin da yake kan kasa za a yi tayammuma shi to menene tayammuma tayammuma malamai har yanzu sun yi ikhtilafi kashe hudu a cikin sa akan tayammuma da kansa na farko shin tayammum da ake ƙasa da za a yi da shi ne ko mai abin da muka faɗa na farkon nan ƙasa ne ga duk abin da yake kan ƙasa ko ko sai ƙasa ne ma ya tawallad minha al'arbu ma ya tawallad minha au kullu shay'in dabba ala wajhi al-ardi wannan ikhtilafi na farko na biyu sun ce to menene bugu nawa ne za a yi wannan ma an yi ikhtilafi a cikin sa da hannu din bugu nawa za a yi wasu sun ce daya wasu sun ce biyu shafa kuma an yi ikhtilafi a kansa har ila yau za a shafa fiska a qur'ani famsahu bikum wa aydikum za a shafa fiska da hannaye din tafin hannu ne ko hannu har zuwa gwiwa nan ko kuma yake sunan shi gwiwa ne ko to har zuwa gwiwa nan shi ma an yi ikhtilafi a kansa wannan abu uku ko akwai na hudu ma malamai da sun yi ikhtilafi a kansa na manta in mun tuna sai mu ga haɗi to an yi ikhtilafi tayammum dai in kai guda daya ka buga hannunka a ƙasa haka ka ɗauki hannunka ka hura daga ƙasa ko wani abu daga wannan duwatsu ƙanana ƙanana da za su ka hura ka shafa fiskonka ka shafa hannayenka haka ya wadatar in ka yi wannan ya wadatar a'a in ka yi bugu biyu ne ka buga ka shafa fiskonka ka buga kuma ka shafa hannayen an sun yi ikhtilafi akan tartib واختلفوا في الترتيب domin hadisai a sahih sun zo manzon Allah ya shafa fiska sa'annan ya shafa hannaye kuma ya shafa hannaye a wani hadisi sa'annan ya shafa fiska to an yi ikhtilafi akan wannan ma amma at-taqdim wa ta'khir ka shafa hannu ko ka shafa fiska ka yi amfani da ƙasa ko kuma da duwatsu duka zai wadatar tayammuma ka buga a ƙasa so ɗaya ka yi haka ka sha fiska na biyu ka yi ka ɗauki wannan fake wannan fuskan hannunka na dama ka shafa a bayan na hagu na hagu ka shafa na baya shikenan ka yi tayammuma ya ta ya wadatar to in kana cikin halaye hudu da ubangiji ya faɗa yace fa tayammamu fa'idan tayyiban kunu fitur baya tsarka ku yi tayammama famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskukanku fuskokinku da hannayenku famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura lalle Allah ya kasance mai yin afuwa ne ga bayinsa kuma mai yin gafara ne domin ba ku samu ruwa ba bai hana ku yin ibada ba ya kawo muku wace hanya sassauka akan ku yi tayammama sa'annan ku tashi ku shiga ku yi ibadunku na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشفعون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا
ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayanin halayen wasu mutane ne daga cikin Yahudawa da ma'abota littafi. Ubangiji ya ce, Alam tara ilal lazina oto nasiban shin baka yi duba ba ko ku baka gani ba a nan gani malamai sun ce alam ta'alam abinda ake nufi da shi ganin zuciya ne ba ganin idanuwa ba. shin baka sani ba baka gani ba baka yi duba wa wa'annan mutane wanda aka ba su rabo daga littafi su waye yahudu da nasara alam tara allazina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata suna fasiyan bata wannan batan nan da suke siyanta kamar ya suke tsiyan bata wato an ce ubangiji bai ce salaku ad-dalalata ba yace yashtaruna ad-dalalata malamai sun ce wato suna yin naci da ƙarfi da dabaru da dama akan cewa su ɓata bayanai da suka zo akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ƙarfi da suke bayarwa shi ubangiji ya kamanta shi da mata ina maimakon falaku dalalata eh kaga yana cewa ya shtaru dalalata su yad dalala bata wa yuriduna an tadillu sabil bayan haka kuma suna son kuma ku bata daga hanya madaidaiciya ce hanyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura su dan yahudawa al'adunsu in sun samu mu'minai ko sawa'an masu rauni ne ko wasu daga cikin su in sun sami sai su ce ai bayanai da suka zo akan annabi da zai zo a ƙarshen zamani ba kaman abin da Muhammadu yake faɗa ba fa sai su canza abin da ya zo cikin taureta din da injila din sai su jujjuya taureta din most especially malaman yahudawa ina ubangiji yana cewa ba alkhairi suke so da ko ba fa kar ku ga suna zuwa suna muku bayani suna kwatanta muku abubuwan da suka zo a tau injila su ce muku gashi abu kaza ya zo a tauret abu kaza ya zo a injila ba son ku suke yi ba makiya ne ko ne ba ku sani ba yuriduna an tabillu sabil suna so ku kubata ne daga hanya kuma babu wanda zai gaya musu muku haka sai Allah wala yunabbiuka mislu khabir babu wanda zai baka labari wannan abubuwan nan sai masani wanda ya san abu na koye da bayyananne na zukatan bayansa wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shi ne masanin magautanku ko kuma maƙiyanku wanda ba sa son ku duk zaƙin baki da suke yi muku wannan suna nufi don ku ɓata ne ku bar hanya yadda su suka ɓata ko ma ku taru da su ku je ku ɓata ga baki da wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan lalle Allah duk wanda ya nemi jib- ya nemi kariya daga wurinsa eh ya nemi Allah ya jibinca mai ake ce kariya ne ko wa kafa Allah ya isa ya kare ku kuma Allah ya isa ya ba ku nasara wa kafa billahi waliyan Allah ya isa mai kariya ne a gare ku Allah ya isa kuma mai ba da nasara ne a gare ku wannan a hausance a ma'anance abin da ake nufi idan kun ibin su duk da dabaru da maganganun da suke gaya muku na zaƙin bakin nan da kunci da wahala da kuke cikinsa kun yi haƙuri kun miƙa lamarinku ga Ubangiji to lalle Allah ya isa ya kare ku Allah kuma ya isa ya ba ku nasara ba tare da dabarunsu da shawarwarinsu ba shi ne Allah yake gaya mu ne haka na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا بيا بألسنتهم بيا بألسنتهم وطعنا بالدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا a nan daga cikin hidimar ubangiji tabaraka wa ta'ala a baya ayan baya yace alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi shin baka yi duba wanda aka ba su rabo daga littafi i hankalin mutum zai dawo ya ce to wanda aka ba su rabo daga littafi yahudu ne da nasara to ai gabaki ɗayan su ba mutanen kirki ba shine anan ubangiji aya na gaba yace a minal ladzina hadu daga cikin waɗanda suka hudanta sun bi sun tuba hudun hudna hudna ilaika wato mun yi imani da kai mun dawo gare ka shi da abin da ake nufi daga cikin yahudawa da akwai wasu cikin su ba ga baki ɗayan su bane su yasharuna dalalata ba Allah ya ce min allazina hadu daga cikin waɗanda suka hudanta daga cikin yahudawa din yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna caccanza ko suna jirkita kalmomi daga wurarensu abinda ubangiji ya kawo a cikin taureta ya ce annabi zai zo ga sifan shi kaza ga sifan shi kaza sai su su jujjuya su kawo wani ma'ana daban su ce ai Allah ba haka yi nufi ba ai abinda Allah yake nufi kaza kaza ne daga cikin abubuwan nan shine cewa tunaninsu cewa Allah zai aiko da annabi ne daga cikin bani yahudu daga cikin yahudawa alkawarin ubangiji kuma zai aiki zai aiko ne daga iwaye daga yaran sayyidina ibrahim kuma annabi shi ibnu isma'il ne annabi muhammad alaysa ibn isma'ili ai dan isma'il ne isma'il kuma ibnu ibrahim to wannan kuma su suna jujjuye wa'annan ma'anoni suna cewa annabi ai shi ba daga cikin yahudawa ba don haka wannan annabcin nan zai zo daga cikin mu ne shi ba annabi ba shine ubangiji yana ce min allazina hadu daga cikin waɗanda suka hudanta ko kuma suka dawo yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna jirkita kalmomi daga wuraren su yuharrifuna al-kalima an mawadihi ويقولون سمعنا وأطعنا sa'annan sabon izgilanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi musu magana su ce min ni'na wa asaina mun ji wa mun bi ya za kai haka yahuda suke ce manzon mun ji ko mun ibi qalu sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in ji ba mai ji ba ko kuma ka ji Allah ya sa karka ji wato mu- abinda ake nufi larabayanci suke amfani da su ko yahudawa mutum sai ya ce maka irin a cikin bacin rai bar shi mana ya ji Allah ya sa bai ji ba ko kuma Allah ya sa bai ji alkhairi ba haka suke nufi da shi ma manzon Allah suna ce ji Allah ya sa baka ji ba ko kuma ji baka ji alkhairi daga wurin mu ba ko kuma ka ji baraka taba jin abun alkhairi daga bakunan mu ba haka suke nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasma'a ghayra musma'in sa'annan wara'ina wara'ina wara'ina abinda ake nufi da ita a larabce makhura ko kuma kuma ma'ana daya tana ma'ana mai ma'ana biyu ra'ina ka jinkirta mana a ce ne ra'ina ka jinkirta mana unzurna ai ka jinkirta mana zuwa lokaci amma su suna nufi da ita ru'una rogonki kuma irin hawauta wa ra'ina su ce manzon Allah ra'ina shine ubangiji a can bakara ba ya hada mu'mina ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna kada ku ce ra'ina manzon Allah domin tana da ma'anoni da yawa kuma yahuda sun kita sun suna zagin manzon Allah a boye sun fita suna zagin shi a fili to ku kar ku biya ta halin su to har yanzu wayannan yahudawan suna cewa manzon Allah ra'ina su kuma abinda suke nufi da shi Allah ya sa ka ka haukace ko kuma ka wauta ko ka haukace da irin dai ma'ana dai da ba daɗi ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين توي harsunan su kuma suka a cikin addini ba wai suke nufi da ita ma'ananta na gaske ba naka jinkirta mana din ba nan ubangiji yana cewa sun faɗi abubuwa uku akan annabi anan halayensu manzo Allah da farko ce yuharrifuna al-kalima amma wadhihi ha wa yaquluna sami'na wa asaina sa'annan suna ce mishi wasma' ghayra musma'in suna ce mishi ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din abu hudun nan da ya faɗa sa'annan ubangiji yana cewa mu'minai yana musu bayani ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ina ma da sun ce wala wannahum qalu ina ma da suka ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi magananka maimakon cewa mun ki mun bi mun ji kuma mun ki ya kamata su ce abin da ya kamata su faɗi wa manzon Allah mun ji kuma mun bi sami'na wa ata'na wasma' wanzurna ka ji mana ka saurara mana za mu je mu yi shawara za mu dawo mu baka bayani da sun faɗi haka shine mafi alkhairi a gare su wasma wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam shine mafi alkhairi a gare su wa aqwam kuma shine mafi daidaituwa wato mafi kyawawan makoma a gare su aqwam ai mafi khairu marja'in lahum maimakon su faɗi wa'annan maganganun nan da kuma Allah zai kama su da ita ta sun ce mun ji mun bi kuma mana tala kai hakuri ya sa mu je mu shara mu da mun faɗi ya ya kai kana ko wallahi Allah bi fi haka ba wani ba ya cewa la'anahu Allah bi kufrihim amma ala al-kafir ya tsine su ba su da albarka lokacin da manzanni suke musu magana ba su ji ba in sun ji kuma za su ji su bayan haka kuma sai yi in sun ji da annabawa babu wanda ya kashe ya kai kashe annabawa kamar yahuda yahudu sun kashe annabawa da ba sa ji suna da taurin kai Allah ya musa ka kuma har ila yau ke sa imam ibn kasir yawanci in ya zo wajen su zai ce alaihim la'ainullahi mutawasila eh tsiwar Allah daban-daban wanda tana nan daya a bayan daya har zuwa ranar kiyama kuma har yanzu ila yau ku duba al'umman Falastin a halin da suke ciki yanzu muna nan muna ce zafi muna wahala muna ce tsaruwar rayuwa ce kaza wani yana da wata guda yana so ya ga ɗansa bai gan shi ba yana so ya ga mahaifinsa bai gan shi ba wata guda yana so inda zai yi kai bacci bai samu ana kashe su dare da rana yara na ana yara ta zuwa da wata kashe Allah ya ga musu albarka to haka har yahudawa Allah ce walakinnahum Allah bi kufrihim Allah ya lantar su fa la yu'minuna illa qalila ba su yi imani ba in kadan da su wasu mufassirin kuma sun ce a'a ba su yi imani ba imani gangan abin da ake imani da gangani kenan sun yi imani da Musa ba su yi imani da Isa ba sun yi imani da Isa da Musa ba su yi imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kuma imani da bari ko usul sharadin imani Allah a suratul baqara a karshe mai yake cewa آمن الرسول بما أنزل من ربي والملائكة كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين شنو أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا da sun faɗi haka to imani da sayyidina Musa ko iman sayyidina Isa ne masu tafsir fala yu'minuna illa imanan qalila kafirun rahma fala yu'minuna illa qalilan ba za su yi imani ba sai in kaɗan daga cikin su sa su yi imani za su yi imani da manzon Allah so ne an yi musu misali da su waye Abdullah ibn Salam da su Ka'ab al-Abhar al-Ahbar Ka'ab al-Ahbar da makamantansu waɗannan sun yi imani da Musa kuma sun yi imani da Taurata sun yi imani kuma da Qur'ani kuma sun bi sun yi aiki da shi kuma har sun mutu akan haka masha Allah na'am fala yu'minuna illa qalila
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مسؤولا to wannan kira ne ga yahudawa wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana musu kira yace ya ayyuhal ladzina utul kitaba ya ku wadanda aka bai wa littafi ahlul kitabi kenan sawa'an yahudawa da nasara amma ana nufin yahudawa anan aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka saukar yana mai gaskatar da abin da yake tare da ku taureta kenan musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shafe wasu fiskoki fanaruddaha ala adbariha kuma za mu mayar da su ga bayayyakin su gaba mu dawo da shi baya shafewa a nan malamai sun yi mai bayani da yawa a kansa sun ce abinda ake nufi da shi ko ubangiji ya shafe fiskan ne a toshe babu ido babu hanci babu baki sa'an nan a juye wajen gemun ne ya dawo baya nan goshi kuma ya dawo gaba ko kuma tsamsun ma'anawiyin Allah ya toshe gashawatan fil qubul lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha qams ma'nawi ma'nawi ne suna nan amma ba za su ji ba Allah zai juye gaba ya dawo ba idon yana nan yana nan baki yana nan amma ba za su ji Allah ya aka wata ku yi imani da abin da mu saukar من قبل أن نقص أؤمن بما نزلنا أبن مصدق- مصدقا لما معكم ينام يكسر وهذا أبن يكتاردكو أشي من قبل أن نقص وجوها تنكا في مشاك وصفسكوكي ونردها على أدبارها سأن مميدا وبايا يكنسو قبايا دا وبايا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ko kuma mu la'ance su kamar mun- yadda muka la'anci ma'abota asabar ya aka yadda ma'abota asabar عشان أبنجي سورة العرب واسألهم عن القرية التي كانت حارة البار إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إذ وأقر شن آيتو عشان ألا يا ميد صوب بريد على جي mutane ma'abota asabar din nan su ma um wasu al'umma ne daga yahuda kissan za ta zo mana gaba a suratul a'raf amma anan a takaice dai mutane asabar Allah ya hada su yace kada su fita su ko sai na fita kada su fita su ranar asabar kada su kama kifi ranar asabar su kama daga juma'a su tsaya da dare ranar asabar babu lahadi da safe sai ba su kuma sun ce sun ga kaman suna da wayo sai ranar juma'a da dare su za su sa wannan nasu abubuwan kama ne ake tarkon su su aje shi su bari ranar asabar su bari suna kiri ba har sai sai su zuba kuma ka aya ba ta fita ranar su ranar ba su za su ne kasa ba a same su ba to su da sun yi haka an yi musu magana sun iri sai Allah ya mai da su birai da aladu aladu da sauransu to anan Allah ya ce su yi imani tun kafin mu yi musu ɗayan biyu ko mu la'ance su mu shafe fuskokinsu mu mai da su baya ko kuma mu yi da su yadda muka yi da mutane ma'abotan asaba au nal'anahum kama la'anna ashabas sab kuma su sani wannan zance ba zancen wasa bane wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah mai ake ce ramanin Allah Allah zai aikata lamarinsa nan ba daga umarni ba laisa min al-awamir wa inna ma min umuri Allah tabaraka wa ta'ala wa kana amru Allah maf'ula lalle lamarin Allah mai aikatawa ne za zai aikata zai zattar da lamarinsa duk abin da ya ga ya zattar zai zattar ku yi imani in ba ku yi imani ba ɗayan biyu zai same ku to mai tambaya anan zai tambaya shin sun yi imani ko ba su yi imani ba to idan sun yi imani wani ɗayan biyu aka yi musu Allah an ce su ko kuma an mai da su birai da sauransu wasu sun yi imani kamar su ka'abul ahbar Allah ya wannan nasu wanda ba su yi imani ba kuma la'anan Allah tana tattare da su khair misali akan shi kuma halin da falastinawa suke ciki yanzu babu mutum wanda zai dubi yara komin rashin tosayinka komin rashin tosayinka ka ɗauki mace ka aje ta ka ɗauki ɗanta jinjiri ka kashe shi a gabanta sa'an nan ka kashe uwa sa'an nan ka jinkirta uban kuma a ƙarshe ga an kashe ɗansa an kashe matarsa sa'an nan shi a kashe shi a ƙarshe wa zai aikata wannan sai la'anan ne sai wanda Allah ya cire rahama a zuciyarsa wanda Allah ya kore shi a rahamansa to shine halin yahudawa har yanzu Allah ya kiyashe mu Allah ya karbi azumin mu an ce lokaci yayi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi ga baki da abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana